إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني وما لي حيلة إلا رجائي وعفوك إن عفوت وحسن ظني وأشهد أن محمدا عبد الله ورسول الله وحبيب الله وخليل الله وصفي الله وخيرة الله من بين الورى أجمعين أرسله الله بالهدى ودين الحق إلى كافة الناس شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة ومحى الظلمة وأنار الطريق وأبان السبيل تركنا على محجة بيضاء ليلها ونهارها سواء لا يزيغها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم حينا على سنته وأمتنا على ملته وحشرنا في زمرته وأدخلنا الجنة تحت لوائه واسقنا من حوضه المبارك بيده الشريفة شربة هنية روية مريئة لا نظمع بعدها أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين أما بعد عباد الله اتقوا الله عز وجل اتقوا الله حق تقواه وقدموا لأنفسكم أعمالا تكون سببا لنجاتكم في يوم لقاء الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم يقول الله عز وجل في محكم تنزيله ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار أيها المسلمون إنما النظر إلى أحوال الناس في هذه الدنيا يرى عجبا فانظر إلى أفراد الناس وانظر إلى جماعاتهم وشعوبهم وحكامهم ودولهم من نظر إلى هؤلاء يرى أنواعا وأشكالا من الظلم عجيبا ترى أخا يظلم أخاه وزوجا يظلم زوجته وزوجة تظلم زوجها وجارا يظلم جارا وصاحب عمل يظلم من تحته وبيضا يظلمون سودا وحكاما يظلمون شعوبهم فلا تظنن أن أحدا إذا ظلم ذهب ظلمه سدى فلا تظنن أن الله نسيهم أو تركهم فإن الله يمهل ولا يهمل ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار حيث أمهلهم وأدر عليهم الأرزاق وتركهم يتقلبون في البلاد آمنين مطمئن مطمئنين فليس في هذا ما يدل على حسن حالهم فإن الله يملي للظالم ويهمله ليزداد إثما حتى إذا أخذه لم يفلته وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة فالظلم قد يعاقب صاحبه في الدنيا بظلمه وإن أفلت من العقوبة في الدنيا فإن, جزاء فإن جرائمه مسجلة عند من لا تخفى عليه خافية فالموعد يوم الحساب ويوم العدالة اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب أيها المسلمون قد حرم الله تعالى على العباد أن يظلم بعضهم بعضا فلا يظنن أحد أن ظلم العباد أن ظلم العباد بضرب أو بسب أو تزوير أو أكل مال بالباطل أو أكل حق أو سفك دم أو غيبة أو بهتان أو استهزاء أن شيئا من ذلك الظلم سيضيع ويذهب بلا عقاب ولا حساب فإنه والله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة فما أقبح الظلم وما أقبح نتائج الظلم وما أقبح عواقبه في الدنيا والآخرة وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فأين الجبابرة وأين الأكاسرة وأين القياصرة وأين الفراعنة وأين الطغاة أين الطواغيت أين عاد أين ثمود أين قوم نوح أين قوم نوح أين الظالمون وأين التابعون لهم في الظلم أين الملوك أين الملوك وأبناء الملوك ومن كانوا إذا الناس قاموا هيبة جلسوا ومن سيوفهم في كل معترك تخشى ودونهم الحجاب والحرس أضحوا بمهلكة في وسط معركة صرعى وما الورى من فوقهم يطس وعمهم حدث أو ذمهم جدث باتوا فهم جثث في الرمس قد حبسوا كأنهم قط ما كانوا وما خلقوا ومات ذكرهم بين الورى ونسوا والله لو عاينت عيناك ما صنعت أيدي البلا بهم والدود يفترس لعاينت منظرا تشجي القلوب له وأبصرت منكرا ما دونه البلس من أوجه ناظرات حار ناظرها في رونق الحسن منها كيف تنطمس وألسن ناطقات زانها أدب ما شأنها شانها بالآفة الخرس حتى مياذنها لا ترعوي سفها ودمع عينيك لا يحمي وينبجس أسأل الله العظيم القدير أن يحميني وإياكم من الويل والسبوب أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله وصفيه من بين الورى أجمعين اللهم صل على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم ارفع راية الإسلام خفاقة في كل مكان يا رب العالمين اللهم حفظ بلادنا النيجر واجعله آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم من أرادنا وبلادنا بسوء فأشغله في نفسه واجعل الدائرة عليه واجعل تدبيره في تدميره يا رب العالمين اللهم كن لنا ولا تكن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وأعنا ولا تعن علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وانصرنا على من بغى علينا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين bayan haka 'yan uwa musulmi abin da hudu ba ta yi bayani a kai bayan godiya ga Allah maɗaukakin sarki da yabo da salati da sallama ga manzon kira sallallahu alaihi wa sallam da shi tsoron Allah mu kiyaye dokokin Allah Allah maɗaukaki yana faɗi a cikin littafin shi mai tsarki yana cewa wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun kar kai tsammanin Allah ya rabkana game da abin da azzalumai suke aikatawa innama yu'akhiruhum ai kawai yana yi masu jinkiri ne li yawmin tashkhasu fihi al-absar saboda wani yini wanda ido zai rena fata wani yini wanda ido zai kame gani zai kyabce wato Allah yana masu jinkiri ne saboda wannan yinin yan uwa musulmi duk mutumin da ya kalli halayen mutane a cikin wannan rayuwar ta duniya zai ga abin mamaki ka dubi ɗaiɗaikun mutane ka dubi al'ummomi na mutane ka dubi yankuna daban-daban na mutane ka dubi jagorori shugabanni da sarakuna da masu iko ka dubi ƙasashe daban-daban za ka ga kaloli daban-daban tari-tari tuli-tuli shirgi-shirgi kalolin zalunci daban-daban balbajawar watse a cikin al'umma a kowane shashe a kowane yanki za ka ga ɗan uwa na jini ya guma ma ɗan uwan shi zaluncin da bai mancewa har abada za ka ga miji ya zalunci matar shi babban zalunci wanda ba za ta manta da shi ba har abada zaka ga mata ta zalunci mijinta zalunci mai girman gaske zaka ga makwabci yana zaluntar makwabci zaka ga ma'abucin aiki yana zaluntar waɗanda suke ƙasa gare shi wanda suke aiki ƙalƙashin shi za a ga darakta na ma'aikata yana zalimtar 'yan ƙananun ma'aikata tare da cewa ya hi su salari ya hi su kuɗi ya hi su arziki amma tare da haka yana masu danniya yana masu murniya yana canye masu haƙoƙinsu 'yan uwa musulmi za ka ga wato jajayen fata ko hararen fata suna zalimtar bakaken fata za ka ga wato shugabanni masu mulki masu iko suna zalimtar talakawansu suna ɗanɗana masu azaba suna zama sanadiyar kai su cikin kaico da rayuwa mai kunci za ka ga ma'ikonta suna amfani da ikonsu wajen galla zama miskini bawan Allah wanda babu inda zai kai ƙara sai wajen Allah 'yan uwa musulmi haka za ka ga ƙasa tana zalimtar ƙasa al'umma tana zalimtar al'umma ƙabila tana zalimtar ƙabila za ka ga zalunci kashi-kashi kala-kala daban-daban nau'i-nau'i wato har sai kai tsammanin kamar Allah ta'ala ya yi waci da su ne ko kuma Allah ta'ala ya manta da zalimcin da suke wani in aka zalimce shi sai ya ɗora muna nama Allah zato yana ganin wai Allah yana nan kawai yana kallon abin da yake faruwa yana ganin abin da aka mani na yi kuka hawaye sun ɗauke an zalimce ni ba ni da wanda zai rama mani zalimcin kuma Allah na roƙe ka na faɗa ma na faɗa ma Allah har yanzu ina ganin azzalimin da ke zalimta ta sai ƙara zama babbake ke yake sai ƙara rayuwar shi sai daɗi take ƙarawa yana samun arziki yana samun abinci yana samun abin da yake so ya zalunce ni na kai kuka na wajen Allah amma ga yanan yana yawo ga yanan matsayi ma ake ƙara mashi ga yanan ma rayuwar shi daɗi take ƙarawa yana farin ciki yana dariya yana holewa cikin ɗiyan shi cikin famin shi yana kai kawo sarran shi shine Allah ya faɗa mama a cikin wannan ayan mai girma yace fala ta hasa wala ta hasabanna Allah ghafilan kar ka saki ka yi tsammanin Allah rabkananne ne amma ya amalin zalimun game da abin da azzalumai suke aikatawa kar ka yi tsammanin Allah ya rabkana ko ya manta da su ko ya yi waci da su ko ya kale su sun ci sun canye Allah ta'ala ya ce ba haka bane innama yu'akhiruhum li yawmin tashkhasu fihi al-absar Allah yana musu jinkiri ne saboda wani yini wanda ido zai rena fata Allah yana yana jinkirtawa amma ba ya yi waci da zalunci komin kankanta shi sai dai Allah yana talala mai kamar sake Allah yana kyale su suna ci suna koci suna ƙara kiba da babban tumbi Allah yana musu kiyo ne irin na ragon layya a turka shi a ba shi abinci yayi mai domin a ji daɗin yanka shi saboda haka Allah ta'ala wato ba waƙi yake yi da azzalumai ba sai dai wani lokaci yana jinkirtawa azzalumai saboda dubinsu ta cika wani lokaci Allah yana kawo ukuba tun a duniya ya damke azzalimi bayan dubin shi ta cika wani kuma azzalimin Allah zai bar shi tattara mai kalolin zalimcin su sai a lahira Allah ta'ala yayi mai hukuncin da ya dace saboda haka 'yan uwa musulmi Allah subhanahu wata'ala ba bisa kan banza ba yake kyale azzalimi yana dariya ya barka da kuka ya zalunce ka ya barka cikin kaico ya barka da kai da iyalinka kuna cikin kunci da matsala ya barka cikin kaico da asha shi kuma ya je yana farin ciki yana jin daɗi yana murna yana tsammanin wai shi kenan an yi an ƙare to Allah ta'ala ba haka tsarin shi yake ba Allah ba ya da gaugawa wajen zartar da lamurran shi a'a Allah yana da tsari da hikima abinda ya tsara sai ya cika don haka nan wurin yan uwa musulmi wato yawon da azzalumai suke cikin cikin kasashe na Allah a bisa kasar Allah suna takawa sarransu suna jin kansu cikin aminci da natsuwa da kwanciyar hankali tare da cewa kuma aikinsu zalunci nomansu zalunci fatauci su zalunci sana'ar su zalunci amma tare da haka suna ganin babu abin da yake faruwa to wallahi wannan baya nuni akan cewa suna cikin kyaukyawan hali wannan baya nuni akan cewa Allah ya amince musu shi yasa ya bar su cikin aminci wannan baya nuni akan cewa sun ci sun canye sun sha shi kenan ba abin da zai faruwa shi tsarin Allah shi ne yana ma'azzalimi jinkiri amma dirar da Allah ya ma'azzalimi damka to shi kenan yana mashi damka ne irin wanda ya mafi ra'auna na kalal akhirati wal ula damka wanda za ta haɗe laihin shi na farko da na ƙarshe ɗan uwa musulmi Allah ta'ala yana kyale azzalimi kamar da ya faɗi a cikin suratu hud ya ce wa kadhalika akhdhu rabbika kamar haka nan ne damkar ubangijin ka take idza akhadha alqura wa hiya zalima idan ya damtsi wasu alƙaryu suna azzalimai ɗan uwa musulmi zalunci Allah yana ukuba Allah yana sakawa wanda aka zalunta Allah yana damkar azzalimi a nan duniya idan kau azzalimi ya sha shiru bai ji komi ba daram rayuwarsa tana ta tafiya to tabbas wannan yahi zama tashin hankali yahi zama abin tsoro domin Allah yana tattara mai laifukan shi ne baki daya abinda ya aikata na zalunci tabbatacce ne rubutacce ne a wajen wanda babu abin da ke buya a wajen shi yan uwa musulmi wato randebu a lahira kenan haduwa a gaban kotun Allah kotun da ba a zalunci ba a kallon girman wani mai girma Allah yana faɗi a cikin littafin shi mai tsarki ya ce alyawma a yau tuje za kullu nafsin bima kasabat za a saka ma kowace rai da abin da ta aikata la zulmal yau babu zalunci a yau inna allaha sari'ul hisab kuma Allah mai gaugawar hisabi in Allah yana zartar da hukunci karkai riba ana daga shari'a a Allah mai gaugawar hisabi ne babu daga shari'a diyan da shari'a take da dambalwa take da rikici take da sarkakiya to Allah dandanan kamar kyautawar ido zai gama da shari'ar wato halittun duniya gaba daya an taka kowa azzalimi ya cimma sakamakon zalimcin shi mutum mai kyautatawa ya cimma sakamakon kyautatawar shi yan uwa musulmi Allah madaukaki ya haramta zalimci akan bayin shi ya hana su shashin su ya zalimci shashi to kar wani yayi tsammanin cewa in ya zalimci wani ta hanyar bugun shi ko ya zalimci wani ta hanyar zagi ko ya zalimce shi ta hanyar yi mai cuwa-cuwa ko canye mashi dukiya ko ta hanyar canye haƙƙin shi ko zubar da jinin shi ko ta hanyar gulmashi ko ƙarƙarar mai ƙarya ko kuma yan mai izgili karka yi tsammanin wani abu daga cikin wannan kalolin zaluncin zai lalace ko zai bace ba hukuma ba hisabi shikenan ya wuce wallahi al'amarin nan kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ne ya faɗi yace wallahi sai an ba da haƙoƙi ga masu sura na alkiyama sai Allah ya kwato haƙoƙi ya maida su ga waɗanda suke da sura na alkiyama ɗan uwa musulmi babu abin da ya kai munin zalunci babu abin da ya kai wato muni na zalunci da kuma sakamakon da ke biyo bayan zalunci duniya da lahira Allah ya faɗi a suratul anbiya ya ce alƙarya nawa ce wadda take azzalima muka karya tsaron bayanta muka sake halittar wasu halittu na daban in kana neman hallaka dandanan in kana neman wanda ƙarshen shi ke zuwa da wuri to ka nemi azzalimi wanda ya zaɓi zalunci sana'a wallahi duk mutumin da zalunci shi yawa to ƙarshen shi ya matso don haka an yi manya-manyan azzalimai a tarihin duniya amma Allah bai bar su ba manya-manyan masu jiji da kai masu karyawa inda ba gaba waɗanda suke cewa su ne masu iya wato masu iya ba mutum ɗauri in suka ɗaure shi ba wanda ya isa ya kwance shi masu gidajen kaso na adana mutane an yi su kisira kisira daban-daban an yi kaisar kaisar daban-daban an yi fir'aunoni a misira daban-daban an yi wato mutane masu girman kai daban-daban daban an yi ma mutum da zai da kirjin shi ce shi ne Allah a zo a bauta mashi saboda tsananin zalunci da keta da iyaka an yi adawa wanda suka da kirji suka ce su ba su ga wanda ya kai su tsananin karhi ba Allah da ya halice su bai su karhi ba an yi samudawa an yi wato mutanen annabi nuhu an yi mutanen annabi nuhu an yi azzaluman kishi kishi kala kala daban-daban amma duka Allah ya gama da su wani azzalumin wallahi kasar da kake takawa kana tahiya bisa kan shi ne nan aka rihe shi ya zama kasa ya zama tarihi tarihin ma bai ma rubuta da shi ba duk shekantakar da ya shibka amma yanzu gashi an waye gari ka zo ka aza gida inda aka mai kabari ko ka zo ka aza shago inda aka mai kabari ko ka zo ka aza rumfa inda aka mai kabari kana tattaka shi kana wucewa shine ya mulki duniya shine wanda in ya zo ga wuri kowa zai miƙe tsaye ba za a zauna ba sai ya zauna shi ne wanda yake da girman kai shi ne mai cewa mu za ama kaza mu za ama kaza shi ne wanda yake zalimtar wanda ya ga dama ko dan cikin kane ya ga dama sai ya kame ya dirka mai kashi ko ya kashi ina manya manyan azzaliman da suka daura ba da kyaututtukan al'umma a nan cikin yankin afirka turawa su zo a ba sarki madubi ya ɗauki wani ƙato ba ɗan shi ba ba ɗan uwan shi ba kawai don nuna isa ya ce na ba da wannan kyauta suna ina a yau da haka duk wani wanda ya yi zalunci wallahi yadda waɗancan suka wuce ba su zama tarihi ba domin wanda ma suka zama tarihi 'yan ƙwarori ne wasu sun yi zaluncin iya zalunci amma sun wuce ba amma san sun yi ba babu labarin su yanzu kwata-kwata saboda haka 'yan uwa musulmi duniya haka nan ne take duk wani mai mulki mai ji da kanshi wajen mulki wanda shi game da a taba mulkin shi ko a rena shi daidai da kyautawar ido in ya gano an rena mulkin shi zai yi zaluncin da bai da misali ina ɗayan sarakuna masu ji da sarauta wanda suke zaluntar bayan Allah ba akan haƙi ba ina mutanen da ake jin haifansu ake jin girmansu wanda ba a iya haɗa ido da su saboda ana girmama su ana mutunta su ina mutanen da ake jin tsoron makamansu a kowane fagen yaƙi ana jin tsoron a ce suwa da sun fito fagen saboda mi saboda ba su da wasa ba su da sauki yan uwa musulmi dukkanin waɗannan gaba ɗaya sun waye gari a ƙasan ƙasa sun haɗe da ƙasa dama ƙasa ce don haka yan uwa musulmi waɗannan waɗanda suka yi zalunci a bisa doron duniya suka shibka zalunci to karka yi tsammanin a yanzu wannan lokacin namu za a samu wani azzalimi wanda zaluncin shi zai zamo ba a taɓa yin irin shi ba a baya a ba za ka iya yin wani zalunci ba wanda ba a yi ba a baya sai dai kai ma ka yi kaɗan dan ka shiga cikin sanwon 'yan uwanka ranar alkiyama a tado ku tare amma lalle duk zaluncin da za ka yi in wajen neman abinci ne kake zalunci kar ka yi tsammanin zalunci zai sa ka samo abin da allah bai tsaga shi ba cikin rabanka idan wajen neman matsayi ne karka yi dibin zalunci zai sa ka samu matsayin da Allah bai tsara za ka samu ba ko mami kake nema Allah ya gama tsara komi saboda ka 'yan uwa musulmi mu yi hankali da zalunci wanda suka yi zalunci suka wuce yanzu gashi ana rayuwa ba da su ba akwai wanda su suna zatar rayuwa ma ba ta yiwuwa sai da su yanzu ga ta tana yiwa ba da su ba amma an kawo wasu sabon abubuwa na rayuwa wanda su inda yanzu an dawo da su duniyar ma'irin ta yanzu sai su yi dibin wata aljanna ce aka tulla su yanzu sun yi rayuwa cikin kunci lokacin da duniya kwata-kwata ba ta ma bude ido ba amma suka yi zalunci suka yi cuta suka yi hababba suka yi danniya suka yi murdiya suka nuna isa don haka wato suka tsari suka wuce yanzu ga su kamar ba a taba halittarsu ba kamar ba a taba yin su ba a bisa doron duniya babu labarinsu babu tarihinsu yan uwa musulmi to haka duniya take zaka ga mutum yana takama da mulki ko yana takama da matsayi ko yana takama da dukiya yana mabayin Allah girman kai yana zalimtar waɗanda ba su da kowa wanda ba su da galihu waɗanda ba su da wani ba su da wata madafa cikin famin su babu wani babba wanda za a gaya mai zo ya hurza idanu ya jajjaye ido zaka zai zalimce shi sarran shi zai yi mai abin da ya ga dama saboda Allah ta'ala ya bashi iko zai daga hancin shi zai ɗora tunƙaho da halittar da Allah ya mashi amma wallahi wannan huskai tashi wanda yake gacinewa wannan bakin nashi da wannan hancin wanda yake tadawa sama wallahi ɗan lokaci kaɗan in ka ga yadda tsutsotsi suke sharholiya cikin jikin shi tsutsa ta shiga cikin hancin shi ta fito ta kunni tsutsa ta shiga cikin kwaran idan shi ina ruwan tsutsa da cewa wannan sarki ne ina ruwan tsutsa da cewa wannan ministir ne ina ruwan tsutsa kabari da tunanin cewa kai wani mai girma ne wallahi tallahi duk girman ka duk matsayin ka idan aka sanya ka kabari inda zaka ga wannan azzalimin mai daga hanci mai tsawa mai nuna isa mai jin cewa cewa zai karya inda ba gaba da za ka ga yadda tsutsoci suke biki a cikin kwakwalwashi a cikin kanshi a cikin idanshi a cikin hancinshi suna shiga suna hita da ka gane cewa duniya kayan banza ne mai hankali ba zai yi rigima ba ba zai yi rikici ba ballantana har ya kai ga canya haƙƙin wani saboda shi ya haɗa baki ɗaya 'yan uwa musulmi fuskoki guda nawa Allah ya halitta kyawawan fuskoki amma wannan fuskokin wallahi baka fatan ganin su lokacin da suka ɗauki wasu 'yan lokuta cikin kabarburra halsina guda nawa Allah ya halitta masu fasaha masu bayani masu azancin zance amma wannan halsinan za a wayi gari wata rana sun zama tamkar kurame kai tamkar duwatsu domin ba ka ƙara jin ɗuriyarsu ba ka ƙara jin maganarsu ka bukaci su faɗi harafi ɗaya babu wannan damai saboda ɗan damar da Allah ya ba su sun riga sun daddame ta sun wuce ba tare da sun ci amfanin wannan damai ba don haka ‘yan uwa musulmi mu yi hattara ga zalunci mu yi hankali da cuta mu yi hankali da shiga haƙoƙin junanmu duk lokacin da Allah ya baka wata dama ‘yan kaɗan to ka sani wannan damai za ta wuce tun a nan duniya za ta wuce kana ji kana gani e amfani da ita wajen yin abin kwarai e amfani da ita wajen taimakon bayan Allah marasa ƙarfi e amfani da ita wajen yin daidai da tsayi da adalci in ka ba haka ba to idan ka zaɓi cewa zalunci za ka yi da damar da Allah ya baka to za ka zama labari kamar yadda waɗancan suka zama labari muna roƙon Allah ta'ala ya kame hannuwanmu da halsunanmu da dukkan lamuranmu game da zalunci muna roƙon 'yan uwanmu musulmi waɗanda suke zalunci Allah ta'ala ya shiryar da su ya kaɗo hankalinsu zuwa ga daidai ‘yan uwa waɗanda suke bara addoyi akan bukatocinsu na alheri Allah ta'ala biya man bukatocinmu baki ɗaya wannan ƙasa ta mu Allah ta'ala ya ƙara zannar da mu lahiya duk masu santa da rigima ko kwaramniya ko hayaniya Allah ta'ala ya mai da makircin su akan su muna roƙon Allah ta'ala ya bilalo ya fararo mu da albarkoki da alkhairori a cikin ƙasar mu ta Nijar da sauran ƙasashen musulmi baki ɗaya wala haula wala quwwata illa billah da sallah